تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم نعم مالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل يا موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا كلمة تعالوا دقى تعالا تهوزوا كتهو atlu ma harrama rabbukum alaikum ai ku zo in karanta muku in yi muku bayani dalla dalla dangane da abin da ubangijinku ya haramta a kanku abin da ya ce kada ku aikata bai halatta ba ku aikata su na ɗaya Allah tushriku bihi shay'an kada ku shirka da Allah da komai babban zunubi a duniya shine yi wa Allah abokin tarayya ka hada Allah da wani wajen bauta ta'alau akra alaikum ma harrama rabbukum alaikum haqqan yaqinan la dhannan wa kadhiban kama taz'umun ku zo in karanta muku abinda ubangijin ku yace haramun ne akan ku da haƙiƙa da gaskiya da yaƙini ba wai da zato ko ainihin wato ƙarya ba kamar yadda ku kuke ganin kama ana muku ƙarya ne kamar tambaya su kai wai meye ubangijin mu ya hana mu sai annabi ya ce ku zo ga ya musu Allah ya ce manzo Allah ga ya musu ku zo in karanta muku abin da Allah ya haramta muku an haramta shirka ya jama'a me shirka hada Allah da wani wajen bauta kana nema wajen Allah kana nema wajen wani Allah kana bautawa Allah kana bautawa wani Allah bautar kabari bautar itace bautar gunki bautar ra'ayi bautar rana bautar wata wannan duk shirka ne da tsafe-tsafe da ake yi da hada Allah da wani wajen bauta wannan haramun ne to ga kuma wani abu wanda shi kuma ana so ku aikata shi kuma wabil walidai ne sanan ku kyautatawa iyayenku Allah ya haramta shirka amma ya yi umarni da a kyautatawa iyaye yana muku wasiya da ku kyautatawa iyayenku iyaye wajibi ne a bisu yan uwana da daɗi ko ba daɗi matuƙar dai ba umarni suka yi da sabon Allah ba to bin su ake yi ka bi babanka ka bi mahaifiyarka idan ba sa nan ka bi abokanansu ka bi kannansu ka biyayyensu ka taimaka musu ka ci mai kyau ka bar babanka yana cikin talauci baya ci mai kyau har ka rinka saka mai kyau babanka yana fama da tsumma kana kashewa matarka kuɗi kana sai mata atamfa mai tsada amma ba ka iya sayawa mahaifiyarka irin wannan atamfar ka ta kashe mata kuɗi tsohuwarka tana cikin wani hali na hasbunallahu wa ni'mal wakilu tunaninta ma ba ka yi ku kyautata wa iyayenku kada ku daka musu tsawa idan suna magana wato ku saurari maganarsu Allah ce an shkurli wa liwalidayka ilayya al-masir ka ka gode mun ya kai bawa ka gode wa iyayenka ka sani makoma tana gare ni وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما أما دا إيانك ذا سوچي سيكا أيكتا abin da yake na shirka ne wanda baka da ilimi a kai to karka yi musu da'a amma yin rashin yi musu da'a din ba yana nufin a yaƙe su ba Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa a duniya kayi sahibance su ka zauna da su tare da kyautatawa tare da farantawa tare da haƙuri da su wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka ya rubuta ya wajabta ya kuma hukunta kada a bauta wa kowa in ba shi ba ɗaya kenan wa bil walidaini ihsanan amma ya ce kuma wajibi ne a kyautata wa iyaye kaga sai dace da wannan ayar wabil walidaini ihsanan a can ma yace wabil walidaini ihsanan wa wasaina al insana bi walidayhi husna Allah ya ce a wata ayar mun yi wasiya eh mun yi wasiya wa dan adam dangane da iyayensa husnan ya kyautata musu ya kyautata musu إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما idan girma ya haɗa ka da kai da ɗaya daga cikinsu ko dukansu su biyu ka girma su ma sun girma kuna tare karkace da su of karka daka musu tsawa in sun yi abu karkace kash karkace me yasa aka yi haka karkace ba na hana wannan ba kwarai kuwa ba a yi musu tsawa dole muryarka tana ƙasa da muryar babanka dole muryarka tana ƙasa da muryar tsohuwarka walatan harhuma dan arziki dan kirki baya daka wa iyayensa tsawa amma wani ya je babansa ya biya masa kuɗi ya je amerika ya yau karatu ya zama dan boko ya dawo da digiri ɗinsa digirgir uban ya zo kullum in zai fita sallah asuba sai ya biya ta ɗakin yaron ya kwankwasa masa ya ce ka tashi sallah asuba yaron nan ya gafa tsohon nan yana takura masa sai je ya samu abokin baban ya ce go and tell my father that he is disturbing me otherwise I will going to shoot him ka je ka gaya wa babana yana takura mu in ba haka ba kuma zan je zan harbe shi zan kashe shi a to ai ka san shi ba america ne ko ba haka bane dan amurka ne ba ya je amurka ya karatu ba an biya masa daloli watakila ma kudin mutane aka sata aka biya mai watakila ma gumin wasu ne aka biya masa shi kuma ma baban yana dan dama dama yana fita ma asuba ya ce wala ai ka takura masa ya zai zo ya takura mai ya ce wala zan harbe shi shi aka ya kuri ka harbe shi ni da kaina da idona wannan idan na je wani daga cikin gidajen kurkukun nan na kano wata ran mun je da'awa haka kawo min wani mutumin da ni dai anan ban ga irinsa ba kaya ne guda babba itnen insan itnen mutum ne guda biyu ina jin zaka ce kato kaya guda ya zo yana cewa taimaka masa a dan fitar da shi da allah daga abin da a biya masa tararsa sai wani ma'aikaci bawan Allah mutumin kirki cikin ma'aikatan gandaroban sai zai ce malam wannan ka kucire shi ce me yasa ce malam ce maka kucire ku rabu da shi kawai ya zo ya same ni ya ce to gaskiya zan gaya maka ga wannan abin da aka yi sa kawo mana shi uwarsa ya daka wallahi uwarsa ya samu ya bawa kashi kwarai da gaske kuma ni da shi na kira shi muka tattauna da shi ya ce gaskiya ne ya ce amma tsautsayi ne ya yi nadama na ce to Allah ya yi maka ana yi fa suna dukan iyayen suna zagin iyayen suna fandarewa iyayen da yawa akwai waɗanda akwai wanda ma fa malam baya ma magana da ubansa yanzu haka wani baya magana da uban shi wani sun yi fada da uwarsa baya kula ta bata kula shi to baka ji mama wani ma yanka sai ba a garin nan muka yi kun Allah ba wani ya dauki ga yanke su ba ma ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba wajen mutum biyar ya halaka amma da yake kaga kaga tsiyar rashin aiki da qur'ani da hadisi tsiyar tsiyar aiki da constitution kaga yaron nan yana nan fa har yanzu an gama yaudarar mutane an bata mutane lokaci an ta shiga kotu an yi mai yana nan ya kashe uwarsa ya kashe ubansa ya kashe kannansa ya kashe wani iya nan a raye aslan ma lauya ma aka daukan masa kwance tushe kenan dan daga sharrin kwance tushe Allah kiyaye mu da wannan da wannan mugun tsari kuwa tsalin asha tsalin a'udhu billah suna nan da yawa yanzu ana akwai bukatar wani dogon shari'a ko wani bata lokaci mutum ya kashe ubansa ya kashe uwarsa ya kashe waye ya kashe waye ya kashe waye an ta neman uzuri a mahaukaci ne a yana da matsala a wane ne a wane ne duk jama'a ku kyautata wa iyayenku ku bi iyayenku ku yi musu da'a malamai suka ce yana cikin kyautata wa iyaye ka rinka bincikan cinsu da shansu suna samu su ci abinci mai kyau suna samun sutura me damuwarsu me matsalarsu iya abin da za ka iya yi ka taimaka musu aka ce ko tafiya suke yi kakka wuce gaban babanka idan ana tafiya kakka yadda a gaban mahaifinka haka imam bukhari ya rawaito hadisi a cikin al'adabul mufrad aka ce sai dai in zaka wuce gabansa ne dan ka dauke masa dutse ko kaya kai ya zo ya taka kana cirewa kuma ka dawo baya sai dai a mota ne kuma kake tuka shi yana kujerar baya kai kana gaba yana cikin girmama iyaye idan suna magana sai a shiru sai sun gama sai a yi eh haka yadda babanka yana magana kana yi kuna sauyin zance da shi a baba baka gane ba ba haka bane baba a kaza kaza kaza a ina ba haka bane kar kai haka malam in ina faɗin wannan maganan ka tuno ɗanka ne yake maka haka ai da daɗi ko to kai ma kada ka yi wa babanka haka idan kana so ‘ya'yanka su mutunta ka to kai ma ka mutunta ubanka to shi yasa wani lokacin idan ɗanka yi maka wani abu wataƙila sai ka tuno kai ɗin ko lokacin da kake tare da babanka wataƙila kai ma ka masa irin wannan haukar kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal imam al-bukhari ya ruwaito hadisi sahihi a cikin littafinsa hadisi tawassul yana cikin hadisai masu tsawo a ciki aka ba da labarin wani mutumin da yake rami ne suka shiga kogo suka shiga sai Allah ya turo dutse ya danne su a cikin kogon nan duk wanda zai zo wuce ba zai san da mutane ba kuma suna da rai su su uku a ciki sai ɗaya ya ba da shawara yake cewa to gaskiya yau ba abin da zai kubutar da mu sai dai mu yi tawassuli da kyawawan ayyukanmu bukhari ya rawaito hadisin ba hadisin nake son kawo mana ba dan yana tsawo baran dauki abin da ya dame ni a ciki a wannan gabar a yanzu shine ɗaya daga cikin sai ce ya ubangiji dan girman zatinka da ɗaukakarka da wannan aiki da nayi nake tsammanin dan kai nayi da biyayya wa iyayena da nake yi yace yakan tashi ya je ya nemo abinci nono yake tatsowa na dabba ya fita ya je waje daji ya kawo idan ya kawo ya shigo gari dare yayi baya kai wa 'ya'yansa da iyalinsa da matansa sai ya ba wa iyayensa wannan abincin sun sha sun ƙoshi abinda suka rage zai zauna a gefe ba wanda suka rage shine zai je ya tattara ya ba wa matansa da 'ya'yansa su haɗa kai ya ce wata rana ya yi tafiya ya dawo sai ya makara nonon ba a same shi da wuri ba yana zuwa ya tarar da iyayensa sun yi bacci ga ƙwaryar nono a hannunsa ga kuma gidansa nan suna zaune suna kukan yunwa yara ga kuma babansa da mamansa yi bacci shi kuma a tarbiyyar da ya samu ba zai iya tashin babansa yana bacci ba ba kai bane wanda yanzu dan ka sallama ake sai dai ka je yana dukanka tashi baba yana dukanka yan zamani ne haka ne sai ka je danka yana dukanka wallahi kuwa saboda ai baka koya mai ya san darajar uban shi ba ai ya ce shi bare ta da iyayensa ba suna bacci zai jira haka ya rike wannan ƙwaryar nuna a hannunsa yana ta jira wai ko Allah zai sa su farka su tuno ko bai kawo musu abincin dare ba suka yi ta bacci haka ya tsaya ya kwana a tsaye sai da yawa gari yara suna ta kukan yunwa yana kallon su bai ba su ba sai da suka yi amfani da shi abinda suka rage ya dauka ya kai wa 'ya'yansa ya kai wa matansa ya ce ya Allah idan wannan ladabi da biyayya da na yi wa iyayena dan kai na yi Allah in dan kai da kace abi iyaye ne na yi wannan ya Allah madaukin sarki ka yaye mana halin da muke ciki ka dan janye mana wannan dutsen mu dan fita kawai sai dutse ko ya bude sai brrr ya ja iya daidai inda mutum zai fita ai iya daidai addu'ar da ya kai ba za su iya gaira annam la yastati'una al-khuruj minhu annabi ya ce ba za su iya fita ba amma dai gashi Allah ya karbi aikin nasu kenan dutsen ya bude amma ba za su iya fita ba to wannan tawassuli yayi da bin iyayensa so anan abin da malamai suke cewa ladabi wa iyaye ana iya yin tawassuli da shi a nemo na abu na duniya ko lahira ba asara bane kullun garin Allah ya waye ka je ka gaida mahaifiyarka ba asara bane ka tara kuɗi ka yi shekara kana tara kuɗi don ka sai bujimin da za ka sayo babanka ya layya da shi da mamanka ba ka yi asara ba idan ka je ka sayo yadin da ya fi kowanne tsada ka ba wa mahaifinka kai ka sa wadda ya fi shi arha ba hasara ba ne amma yanzu masifar da muke ciki malam matanmu suke hana mu taimaki iyayenmu shine bala'in da ake ciki matarka kana ji na ko matarka matarka sai ta hana ka kai taimaki mahaifiyarka matakka sai ta rinka kishi da ubanka akwai matar da ta gaya mijin ta ce ya ce ta rinka yin abinci ya ce fa da fa kafin ya aure na iyayen suke ci da shi ake komai so yanzu ya riga ya aure gaskiya ba zai bar mamansa da baban suna girki ba iya dai bakin su kaɗai dai ba yaya ba ba jikoki ba kowa yana gurinsa ya ce to matarsa ta rinka dafa abinci ana kai musu wa iyayensa duk abin da aka dafa a gidan na a aika wa iyayensa abinci lafiyayye mai kyau wallahi matan nan malam ta yi taitai wata rana ta fara irin tsayar su ta mata yi magana ce kai sai ta ce masa kai take gaya mai gidan fa ni fa ba zan zo ina dafa wasu katti abinci ba kaji wallahi malam uwarsa da ubansa ya yi matan zamani ne ba matan hoda ba ne matan hoda ne fa matan kyalkyali matan sakadali matan rate da kana ya gagali ya gagali ya gagali ko ba irin su bane ba to ina za su yi abin kirki kafadar su aka gani ana so ko ba ka bane rangwadar su aka gani ana so ko da take shafawa da da zakin bakinta a gani ana so ba ɗabi'ata da tarbiyyarta ba to aiko dole duk abin da ka shuka shi za ka girbe wallahi idan ka shuka gero ba yadda za ka girbi wake ba gero ka shuka ba to gero ne zai fito dawa ka shuka ita za ka gani masara ka shuka ita za ka gani ko ba ka bane ba yawwa so kowa ya san me zai je sayo kana nan kana ta wala wallahi biduni talik ba wani taliki za ka yi wani labari ne kowa sai ya gaya wannan shi ka bani ne wazi na kurum kaka kara muku yanzu haka zai je kamu labarin wani ne kuma iya nan kalan ya zo ya haɗa faɗa da shi ba ruwana ka banna kawai in faɗa abin da zan faɗa so wallahi jama'a mu tsaya mu mutunta iyayenmu wanda bai da uwa bai da uba abin tausayi sai ta musu addu'a wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الله يتشك شنبت أمس فكا بكينا جنك إيدا توسعي يا ينكا با آي كما يدك هذا تكي شنبت يا أنت فكا بكي ana sanyi sai ta lullube su ita ta sha sanyin su kuma suna cikinta to ka shimfiɗa wa iyayenka fuka-fukin rahama da jin kai wa qur rabbir hamhuma ka ta musu addu'a ya Allah kai musu rahama suna raye ko suna mace kamar rabba ya nisa gira kamar yadda suka rene ina yaro karami Allah ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah shi ubangijin ku shine yasan abin da ke cikin zukatanku in takunu salihina in kun ji wa'azi kuka zama salihai kuka yi wa iyayenku addu'a kuka bi iyayenku kuka taimaka musu fa innahu kana lil awabina ghafura lalle Allah ya kasance ga masu komawa gare shi wato awwabin jami'i ne na awwab mai gafara ne mai jin kai tabaraka wa ta'ala wa bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq gabar magana ta gaba kenan wanda aka hana ku daina kashe 'ya'yanku saboda talauci halin da kuke ciki ba aiki sana'a ta yi wahala wane ne wane ne menene wace ce a daina kashe 'ya'ya a daina zuwa ana murɗe mahaifa a daina zuwa ana dannawa mata allurai su ta zubar da jini ana lalata musu mahaifa a daina zuwa ana shaye-shayen ƙwayoyi ana hana mata haihuwa ku daina wannan kashe 'ya'ya ne saboda jin wato ba a san talauci imlaq ina ana nufin a talauci a wata ayar Allah ce wala taqtulu auladakum khashiyata imlaqin ku daina kashe 'ya'yanku saboda jin tsoro nan gurin saboda talaucin da kuke ciki wancan kuma khashiyata jin tsoron kada nan gaba talauci ya riske ku kamar yanzu yadda makiya Allah suke ta gaya mana a daina haihuwa jama'a a daina haihuwa wani ma kwana-kwanan nan wani shugaba da ya rena mutane hankali cewa wai a kayyade wa mutane yayan da za su haifa kaji shi ka ce shi tasa uwar kayyade shi ta iya zo duniya kuma yaƙi ne da addini faɗa ne da addini kaka ɗauka wani abu ne saboda arne ne bari ya kafa doka musamman wai arewa saboda kuna da 'ya'ya kuna da musulmi ana baƙin ciki muna da yawa shi yasa ake ta abubuwa da za a rage mana yawa inda muka sani da bamu sani ba ta sa mana faɗa da rikici a ta kashe mutane saboda kun yi musu yawa wani bawan Allah da ya bincike akan ciwon kanjamau ɗin nan ya ce ai abin da ya faru ai dubawa aka aka ga wai duniya wai sukanul ardi ko sukanul alami masu zama a duniya dan adam ya yawa an fara matsa duniya ka ji kai wai an fara matsa duniya wai birane manya manyan birane a duniya gosulo ya yi yawa cikowa ta yi yawa musamman aka duba bangaren mu afirka afirka wace ce wace din nan suka je suka yi suka kirkiri cutar wannan ciwon kanjamau din yinsa suka yi suka jefa wa mutane bala'i saboda in ya kama ka sai dai lahira saboda ba a san yawan to ku musulmi ga qur'ani ya ce ku daina kashe 'ya'yanku ku daina hana haihuwa Allah shi yake azurta 'ya'yanku kuma shi yake azurta ku wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum mu inji Allah mu muke azurta ku ku iyayen kenan arzikin uba daban arzikin kuma yaya daban wallahi babu wani wanda yake makale arzikin baban shi in ka ga babanka ya baka dole ya baka daman naka ne da baka zo wata ila da ba za a bashi wannan rabon ba kuma ba yanda zai Allah ya baka yaya talatin kuma wai ya baka arzikin yaya sha biyar a'a sai ya baka abin da zaka ciyar da wannan talatin din ko da ku kana ganin ka kasa ciyarwa amma dai ya ba su mutu da yunwa ba kuma kai ma za ka iya faduwa ka mutu kuma su ci su sha so yadda araban yake shine arzikin uba daban na uwa daban haka kuma arzikin ɗa daban kai kowa arzikinsa yana hannun Allah to me na zuwa ka toshe wani ka hana shi zuwa me babu dalili kuma yanzu wai da ake wani magana a daina haihuwa ba arziki ba arzikin babu ne babu arzikin kuke sace kuke sace kudin kasa a zo a nemi a zo a nemi triliyon kaza a ce babu biliyan kaza a ce babu gashi kuna hawa motoci masu tsada masu numfashi kuma duk ba kuɗi kuna gina gidaje masu tsada kuna alfahari da riguna kuna alfahari da takalma mutum ya sa takalmin dubu ɗari biyar ya je masallaci an tashi ya zo ya damu mutane da kuka wani ya sa agogon dubu ɗari uku da hamsin wani ya sa wai ba kuɗi wanda dai bai da kuɗi bai da shi amma kuɗi akwai rijiyoyin fetur ɗin kafewa suka yi a akwai kuɗi akwai kuɗi kuma akwai hanyar samun kuɗi ba ruwa ne ba koguna ba tekuna ruwan sama ne Allah ya daina yi haka daina samun amfanin gona akwai gafiyoyi ne da beraye kawai suka yawa yawa sai a bar yayin da Allah Ubangiji ya turo su a bar su masu zo su ci rabansu kuma ya kamata musulmi ku sani wallahi yawan ku shine jarin ku wallahi na gaya muku wannan tsakani da Allah yawan ku shine jarin ku amma fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani in kuna da yawa alhamdulillah kuna da jari a hannunku amma ba a so ku yawa don kar ku cinye arzikin ƙasar ku fi kowa cin alwashi ku fi kowa cin moriyar ƙasar ba a so ku yawa sai dai ku zama kaɗan kuma an tashi murƙusa a murƙushe ku ma yanzu ku ana ta murƙusa sai dai kullum a ga in kun fito daga juma'a a ga kamar yanzu yau a kalice ku akwai hikimomi da yawa a ciki ku daina kashe 'ya'yanku taqtulu auladakum min imlaq daman sun yi wai sai mutum idan haifa masa ya mace wai ya murkushe ta saboda wai ya mace liability ne inji baturi nauyi ne wahala ne kawai parasite ce ita a makale take kullun sai dai a dau nauyinta ba ta komai kawai shi yasa ba sa son yaya mata idan an yi wa mutum ya mace kawai sai ya tona rami ya binne ta da ranta malam to yanzu tsiyar ma kaga ta fita da a kashe 'ya'yan matan a kashe mazan wallahi malam a wannan zamanin saboda bala'in kin haihuwa da mutane suke akwai mutumin da za a ce masa matarsa ta ɗau ciki ya san ta ɗauki ciki ya je ta danna mata allura a radaddage wannan cikin a zubar da shi allurar nan malam radaddaga shi take yadda ka san idan aka sanya rogo a cikin tukunya ya sha wuta fashewa yake ko ko doya narkewa take in ta sha wuta ta babbaje ko wala haka alluran take wa dan adam saboda tsabar ba sa so su hayu ga su nan suna gani ai ai ana gani ana yi an sa musu ra'ayi yanzu nan asibitoci ana na ana cewa mata campaign ba ki da aiki sai haihuwa kin haihu daya kin da ka dawo mana ba ran nan ke kika zo kun cika mana wuri kaza kaza kaza haka za ku zo ku kare da wahala ku cikin talauci mazajen ku cikin talauci kasashen duniya an ci gaba america an ci gaba india an ci gaba wane ne an ci gaba wace ce an ci gaba wannan irin yan nas din nan ce fa ana dan bata yan dubu uku haka dan salala a karshen wata wai ita yar aiki wal family planning ne mace in ta zo in ta zo in ta zo awo ai ta ziga ta karki yadda ki saki daukan shi karki yadda a je a ta sa mata suna yin alluran hana ciki miji bai sani ba wata mata je a murɗe haihuwar mahaifar ma bai sani ba duk ana yi a ƙasar nan kuma ɗan uwanka musulmi mai sallah mai kallon gabar shine ko wani ma likitan ne ma in ya rena ma ya rena ganin kace alhaji haka kai wannan kuskuren alhaji haka ka tara eh bakwai takwas kana wannan dan shekarun ka kana abu na ya aka ka tara wannan abu na me haka ya kamata ku ya kamata ku san rayuwa an ci gaba kuna kuna abin nan laifin ka kai ba gidaje ne kana da tarin yaya Allah ya yi gaskiya ka san idan muka wuce ayar haka ba mai fashin baki ba ba za su dauka da su muke ba yawa wanda ai bayani dalla dalla tsinannu masu kashe 'ya'yan mutane Allah ka gyara man halin mu musulmi jarin ku ne ku zama kuna da yawa idan ba haka ba kafirai za su yi amfani da wannan su yaƙe ku so manzan Allah ce tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayayyafa fa inni mukasirun bikum al'umama zan yi alfahari da yawanku a gaban al'umma ranar tashin alkiyama ya ce zan yi alfahari da yawanku a wajen annaba zan nuna annaba ce ga jama'ata duk wannan tawaci ku yi ta haihuwa ku samu 'ya'ya masu yi wa manzan Allah salati ba laifi ba ne ma kullum muna faɗa muna cewa akwai matan da suna da larurar da ba laifi su tsara haihuwa tsara haihuwa ba haramun ba ne dakatar da haihuwa ɗin shi ne zama haram kamar ya tsara ta akwai matan da Allah ya jarabe su duk shekara sai sun haihu suna haihuwar kunika tana wahala 'ya'yan suna wahala wasu 'ya'yan su ta mutuwa ko kuma ita ma cikin wahala kullum ciki goyo kullum ciki goyo to wannan ba laifin ai spacing sai a tsara haihuwar a ba ta dama ta rinka hutawa shekara biyu shekara uku haka bayan su in dan an shayar da shi yayi kwari an yaye shi to sai a ba ta dama ta dauki wani cikin kuma wannan ba laifi malamai sun yi bayani Allah musu rahama ku daina kashe yayanku saboda talauci ko jin tsoron talauci Allah tabaraka ta'ala ce wala taqrabul fawahisha ku daina kusantan alfasha alfawahish jam'i ne na alfahishatu wato alfasha alfasha shine abubuwan da suke haramu na barna ma zahara min hawa ma batana abin da ya bayyana da wanda ya buya al'alaniyata wasir mutanen jahiliya da sun kasance wato su zina a fili a wajensu shine abin ƙi abin zargi ne mutum ya fito fili ya zina akwai masu yin zina a fili mutum ya kwantar da mace mala a fili a fili ya yi barna da ita ba wannan shine abin zargi amma wai idan mutum ya dan kewaya ya samu bayan kargo ko ya dan shiga wani guri ya dan saka ya an sake labule ya barna da yar mutane to wannan ba laifi bane to shine Allah ya saukar da wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana da wanda ya buya da wanda ya bayyana gabaki ɗaya haramun ne فحرم الله تبارك وتعالى الزنا في السر والعلانية الله ya haramta yin zina wato a fili da kuma boye alfasha haramun ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ya jama'a ku daina kashe rayuka ku daina kashe ran da Allah ya haramta in ba da gaskiya ba harrama Allah qatl al mu'min wal mu'ahad illa bil haqq Allah ya haramta kashe mu'mini haramun ne a kashe mumini haramun ne a kashe musulmi kai ba musulmi mumini ba har kafiri dan amana kafirin da ake zaune da shi zaman amana haramun ne a kashe shi ballantana musulmi mai cewa la ilaha illallah illa bil haqqi sai dai inda abin da yayi na halatta zubar da jininsa wanda ya kashe wani a kashe shi haka Allah ce an nafsu bin nafs komai imaninsa inda ya je kashe wani to sai a kashe shi amma haka kurin mutum a je a kashe shi wannan haramun ne ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون wannan jawabi wannan jawabi da aka yi muku shine abinda Allah ya muku yake muku wasiya yake kuma umartan ku da shi la'allakum taqiluna dan ku zama masu hankali bayan Allah na kwarai sune walladina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa azama yudha'af lahu al-'adhabu يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا bayan Allah na kwarai su ne waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah ba sa shirka ba sa kuma kashe bayan Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta in ba da gaskiya ba ba sa yin zina wanda ya aikata haka zai gamu da laifi zai gamu da azaba ranar tashi alkiyama za a ninka masa azaba kuma zai dawwama a cikin azaban yana wulakance yana tozarce to malam
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون wani umarnin da ubangiji ya sake yi tabaraka wa ta'ala yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu Allah ya haramta kusantar dukiyar maraya kusantar da cinyewa kenan kada ku kusanci dukiyar maraya ku cinye ta illa billati hi ahsan sai dai ku zo ta hanyar da take kyakkyawar hanya ne kamar misalin ku yi masa kasuwanci shi maraya din a juya masa kudinsa to wannan ba laifi dan an yi mu'amala da kudinsa kuma an ɗauki ladan kasuwanci wannan ba haram ba ne amma waɗanda ake mutuwa musu a bar musu marayu su cinye to suna aikata haram sun ci haram ina babban yaya da an mutu an bar maka kanne ka kama shago ka rike ka rike motocin uba ka rike kudin babanku na banki duk yana hannunka duk an mayar maka account ɗinka an ce ka kula da shi in sun girma ka taimaka musu gidajen baba duk takardun gidaje suna hannunka da na gonaki suna hannunka shaguna duk suna hannunka ba ka fashin umra mataka ba ta fashin umra a tamfar mataka ta fita tsohuwarka da babanka ya tafi ya bari kannanka ba ka iya biya musu kudin makaranta amma 'ya'yanka suna makarantu masu tsada ya kai babban yaya haka ake yi rubda ciki malam galibin manya-manyan yayun nan sai wanda Allah ya tsare cuta suke yi wa kannansu sai dai Allah ya takaita da waɗanda kuma ake mutuwa a bar musu yara ƙanana su je su cinye musu dukiya ko ƙanin baba ko yayan baba ko ɗan uwa a bar masa marayu masu kuɗi kawai mutum sai ji kamar wato kuɗin nan nashi ne Allah ya ce kar ku kusanci ma dukiyar kusanta ballantana ma ka ce hatta ya buluga a shuddahu har sai in yaron ya kai matsayinsa shi marayan ya kai matsayinsa me matsayinsa ya kai riƙarsa a shuddahu riƙarsa riƙarsa shine mafarki in ya fara mafarki an fara rubuta masa kyawawan ayyuka da munana kenan wasu malamai suka ce har sai ya samu hankali imamul kalbi ya ce al'ashud shine in ya kai shekara sha takwas har zuwa shekara talatin shine ashudda daga sha takwas zuwa talatin wasu suka ce zuwa shekara arba'in duk ashudda ne har sittin ma wasu suka ce shekara ashirin shine ya kai inda za a iya mallaka mai dukiyarsa wasu suka ce shekara talatin wasu suka ce talatin da uku shine ashud al-ashud din jam'i ne na shadd kaman qad ne da aqad ma'ana dai ana nufin ya kai samartakan sa ya mallaki hankalinsa daidai gwargwado sai ku bashi kudin sa wa auful kaila umarni na gaba kun ga sai a hana sai a ce ku yi kaza haka shari'a take kar ku yi kaza ku yi kaza to masu au wa auful kaila yan arkomi ku rinka cika au ku rinka cikawa duk abin da ake auna shi wal mizana da wanda ake dora shi a sikeli bil qisti ku rinka cikawa ku rinka aunawa bil qisti da adalci kada ku rinka tauyewa ya ayu alladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhadaa lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin ku daina tauye buhu akwai manyan buhu na gida akwai na kasuwa ina masu sayan buhunan shinkafa su zo su zube su a suto abin mamaki malam sai mutum ya je ya yi oda shinkafa daga thailand thailand ƙasa ce da ake noma shinkafa sai ya yi odar ta a jirgin ruwa a buhuna sikeli a cike sun fi arna ne sun cika awu sun cika sikeli amma wallahi malam mutum sai ya zo ya samu sito ɗinsa iya ganin ka ya fi masallacin nan biyunsa ukunsa gaba ɗaya za a zazzage shinkafan nan gaba ɗaya akwai buhun najeriya shi za a zuba a ciki duk inda ya juya buhu goma ya samu buhu sha uku haka suke yi mutum ya je ya odan madara ya zo ya cire ya zazzage ta yana da lokacin da zai zazzage ta ha inci goma da ɗari ya hura mata iska ya ɗinke ta ya siyo injin ɗinke kwali ya siyo injin ɗinke leda duk akwai su a garin nan ana yi abun baƙin ciki abun tausayi mai fiwa wata wa shi ma sai ya hanci ka sai fiwa wata kaga rabi iska ne a ciki kawai gan shi wani yana nan yagal yagal kamar nonon akuya yana yana yana jan ƙasa ha inci ba fulatana ta je ta kawo tana daji fa ta shigo birni ta kawo ta kawo man shanu sai ta tsaya ta sai ayaba nonon ayaba na ɗari biyu ta zauna ta ɗauko ƙwaryarta ta kwaɓa ayaban nan ta haɗa shi da man shanun nan ta goge ta zuba ɗan ta yayyafa ɗan nono a kai ka je ka siya ka sai man shanu ashe fulanten ka siya duk suna yi mala in na gaya ma ha'incin da ake a garin nan da yawa kwanan nan wani mai harka da magani yake gaya mai yace yau ai yace yanzu a garin nan yawa yawan masu chemist akwai waɗanda in sun siyo magunguna masu tsada in ba a siye su ba duk maganin da ya kai dubu ɗaya dubu biyu dubu uku dubu hudu in yayi expire ba a siye shi ba to in yamurai suna sake mai kwali kwalin za a je a buga ana buga sai a je a sake buga wata expire ba dai gadara ka duba ga ya isfiya wani ba ko takardar jikinsa sai aje a liƙa masa wata takardar sabuwa ba a asararsa haka za ka je ka saye shi ka je ka tasha an gaya maka har ka mutu ba zai warkar da kai ba duk ana yi kuma da shi zai gina gidaje su tafi maka alhaji ya tafi maka ai alhaji mai kudi ne ya yi kudi kuma duk kayan haram yaudara dai da ha'inci yanzu a garin nan na rantsa da Allah akwai unguwa ta inyamurai unguwa akwai wuri wuri yana nan wajen bayan airport airport din gaba ɗaya inyamurai ne jami'an tsaro custom suke faɗa suke cewa dukkan wani abu na rashin mutunci a garin nan magani na ƙarya wani abu na ha'inci kayan yaudara wata madara espaya wani wane ne kwanan nan ma kayayyaki aka samu na gawawwaki ma wai kai wasu kasashe suke zuwa inda in an yi hadari an zubar da kaya irin na gawawwaki da jini da komai su sai ta tattara musu su yi oda su a jirgi su kawo shi a nan gurin a tara almajirai suna wankewa ana shigo da shi cikin gari ana sai da mutane gaba ɗaya su kaɗai ne a unguwar ba wanda ko fili baka isa ka saya ba duk sun saye wurin suna nan wurin kuma gwamnati ta sani an sha zuwa ana kama har kamfanonin magani ne a cikin wannan wurin suna sani amma harka ce kawai da wanda zai je yi operation din da an dodana masa 300 400 500 300 an bashi in babba ne a bashi miliyan ɗaya zance ya kare kurum magani magani na ƙarya a garin da ake na rantsi da Allah Allah yawa da shi shi yasa za a zo a yi ta shan maganin baya warkarwa saboda yawanci ma mai kyau bane yawanci su wani kafin da su wani panadol su wani ma duk duk alli ne kurin ake nikewa ku je ku tambayi masu harkar magani za su ba ku labari mu gaya mana suke dan mu yi wa'azi kawai iyakacin mu ba mu da karfin da za mu hana sai dai mu faɗa in mai gyarawa ya ji ya je ya gyara amma ya za ku zauna lafiya kuna cikin ha'inci da yaudara mai mota mai ha'is ya iya ha'inci ya iya baya cika au au idan ya dauke ka daga nan gurin ka biya kudin wuri kaza zai sauke ka da ya ga fasinja ce malam sauka da Allah an yi so da Allah saboda so yake ya sauke ka a gurin ya ɗebo su kai kuma kana ga can inda ka ce za ka sauka kuma dole ka sauka haka suke yi haka suke yi la nukallifu nafsan illa wusa Allah ce ba mu dora wa mutum wani abu na nauyi sai abin da zai iya yi abin da kaga Allah ya dora mutum to abin da zai iya illa taqata hafi ifa'il kaili wal mizani cika ma'auni da sikeli mun ce ku yi ne don mun ga za ku iya yi ba mu yi don mu cutar da ku ba kar ku manta da wailul lil mutaffifina alladhina idza talu ala an-nas yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun Allah ce ala yadhunnu ulaika annahum mabuthuna li yawmin azim bane azaba radadi masifa tashi hankali azabar jahannama ta tabbata ga masu daffifina ko ban fasara ma ka san dafi wato makale kwano da kin cika shi dan garuwa mai sai da ruwa ka duba karkashin garwar sanarin da Allah ya ji ya bubbuge ta dan garuwa mai ratayawa ruwa in banda yanzu da Allah ya taimake mu ba ake turawa ta ta roba ita ma robar ka san me suke zuwa suke sa ta a wuta ta motsi wannan robar da kake ga ana turawa a kura akwai dabara da ake an sa mata in an sa ta a wuta ta dan ji zafin wuta sai a rinka matse ta ana matse ta sai ta motsi ka duba fa ruwan fa na Allah ne fa zai je ya jawo a rijiya ya zuba amma wai shi ya yayinci mai fulawa ya zo auna ma fulawa sai rinka zuba ma iya sheka maka ita shar ita kuma tsiyarta iya yadda aka yi sama da ita iya tudunta iya yadda aka danna ta kuma iya kasanta na'am yi ga kamfanin wayoyi su ma maciya Allah ya isa da yawansu ka buga ka saka naira 200 wallahi talla kana buga halo halo halo kana duba sai ga 85 ta tafi wani kuwa ko kai ta bugawa kai kana magana ana jinka amma kai baka ji duk yana cikin wailulil mudaffifina ya kamata a yi apologizing ɗinka a miko a dawo maka da kuɗinka wani lokacin ma ka zuba kuɗinka 400 ma ka kasa gane ina suke to ko aljani ne ya zo ɗauki wani ya buga Allahu alam an ɗebe kuɗin an tafi da su ha'inci babu abin da ba a ha'inci yaudara khiyana shi yasa Allah yake jarabar su ai wasu su je su yanki layin su ma su fitar da wani layi mai dan arha ai ta buga waya ce ai ta waya jama'a haka suke faɗa masu yi cutar mutane da kuke yi sai Allah ya jarrabe ku kuma wasu suke suke amfani da technology suke yanka ku kuma malam ba za a iya irga ma ha'incin da mutane suke ba da yawa gashi nan bila adadin wallahi malam mai tonan rijiya in ka bashi sai ya cuce ka kai mai tonan bohol in ka bashi wallahi sai ya ha'ince ka tela in ka bashi sai ya ha'ince ka sai ya rage wani abu ya dinka wani ɗansa ɗan shekara biyu ko shekara uku Allah kiyaye وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون su idan sun je za su auna allazina idan talu ala nas yastawfun su in za su auna su masu wannan tsiyar sai su ce a cika musu kwanan su za su je ƙauye wurin fulani su sayo kayan abinci su sa a cika musu amma in sun zo cikin gari su kuma wai za kaluhum aw wazanuhum yukhsirun su din kuma sai su rinka ragewa in za su aunar Allah ce ala yazunnu ulaika annahum mabawsun yanzu da mutanen ba sa zaton cewa Allah zai tashe su ya za ku rinka irin wannan abin ba kwa tunanin Allah zai tashe ku yau mai ƙumun nasu lirabbil alamin kun manta? to duk ɗabi'ar mu ne ku rike alƙawarin ubangiji ta baraka wata alaƙa ku saba Allah ce wa idza qultum fadilu idan za ku yi magana kuma ku rinka yin adalci kaji gaskiya fasduqu fil hukmi wa shahada ku rinka gaskiya in za ku yi hukunci ku rinka gaskiya za ku yi shaida walau kana za ku ba ku dangin ku na kusa ne ko babanka ne aka ce ka shaida a kansa dauki gaskiya ka yanka mai kurum ko makocinka ne ko abokinka ne yana tsammanin kaza kaza kaza kaza ka ce wani gaskiya fa zan faɗa ka yi haƙuri kawai yawa a lokacin Allah kake duba ba shi ba ba wai ka je ka taimake shi kai ƙarya ba wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba to ai an ce kai adalci kan ko akan kanka ne yayi to sai kai akan wani kuma ha'inci wa bi ahdillahi awfu ku cika alƙawarin Allah ya ku bayin Allah a wata ayar wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula duk alƙawari na ubangiji ku cika zalikum wasakum bi la'allakum tadhakkarun wannan shine abinda Allah muku wasiya dan ku ɗauki wa'azi ta zakaru na aita ta'izuna don ku ɗau wa'azi an gane ko a kira'ar hamza wal kisa'i da abin nan la'allakum tazkurun da habs a wata wani a wata riwayar la'alla dalikum wasakum bihi la'allakum tazkurun a maimakon dalikum wasakum bihi la'allakum tazakkarun bi bi takhfif zal kenan na'am malam وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون bayan Allah ya wannan jawabi ya ce to wa anna hadha kun ga wannan jawabi da aka yi muku na wasiya a cikin ayoyin nan guda biyu sirati mustaqiman ita ce hanya ta kuma ita ce addini na inji Allah mustaqiman miƙaƙƙen addini mustawiyan kawiyan kuma kawiman mai ƙarfi kuma tsayayye fattabi'uhu ku bi waɗannan umarni ku bi wannan ku guji wannan hani wala tattabi'us subula kada ku bi wasu hanyoyi daban-daban kar ku bi yahudanci da nasaranci da sauran bidiyo'i da shirka fatafarraqa bikum an sabilihi waɗannan hanyoyi sai su raba ku da hanyoyin Allah ɗariƙar Ubangiji da addinin Ubangiji Allah zai tarahu wanda Allah ya yarda da shi dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da aka yi muku wasiya dan ku zamanto masu takawa masu tsoron Allah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Imam Darimi ya fidda hadisin a cikin sunan ɗinsa da imamu tabari ya kawo cikin tafsirinsa da ibn hibban manzo Allah sallallahu ya yi zane ya zana dogon layi yace haza sabilullah wannan shine hanyar Allah a gefen ainihin zanen da ya sai wasu zanennuka a dama da hagun a dama da hagun yace hadhihi subul wadannan sune hanyoyi kuma na daban ala kulli sabilin minha shaytanu yadu ilai kowace hanya da kuka gani na gefe-gefen nan banda wannan miƙaƙƙiya guda ɗaya akwai shaidani wato malami kenan malamin hanyar shaidanin malamin kenan wanda yake kira aka yana kiran mutane ce ku zo ku zo ku zo ku zo sai annabi yana gama wannan jawabi sai ya karanta wannan aya wa anna hada sirati mustaqiman kun ga wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya fattabi'u ku bita wala tattabi'u subula kar ku ba hanyoyi gefe gefe ku daina raba kafa ku tafi kawai alqur'ani da hadisi da alaƙi ba wani kama kama wani ya mafarki wani ya makalo nan wani dan dariƙar kaza wani dan kungiyar kaza wani dan waye ku bi qur'ani da hadisi kurum ba shikenan ba je malam
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم haka وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون Allah ya ce sannan muka ba wa annabi Musa littafi thumma atayna Musa alkitab ma'ana Allah yana bayani ne wato wannan sun madin littaqib ne an gane ko ko da yake an ba wa Musa littafi kafin alqur'ani ya zo yau ba wai ana nufin cewa wai sai da aka ba da qur'ani aka ba wa Musa littafi ba la bayani ne yazo sannan yanzu ina ba ku labari mun ba wa Musa littafi yawwa wannan lita'khiril khabari ne la lita'khirin nuzuli ana ba ku labarin ne daga ƙarshe ba wai saukar littafin Musa din ne sai da Qur'ani ya zo ba mun ba wa annabi Musa littafi tamaman alal ladhi ahsana mun ba shi littafi tamaman a cike ibn kasir ya ce atainahu alkitaba tamaman kamilan ja hamilan li jami'i ma yahtaju ilayhi a a- fi shari'atihi mun ba shi cikakken littafi da duk abin da yake da bukata a cikin shari'arsa kamar yadda Allah ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsila ko mun ba shi komai kenan shine ma'anar tamaman din alal ladhi ahsana a bisa wato fuska atina ul kitab at-taurat kenan a bisa fuska wacce take kyakkyawar fuska fi ta'ati wal ibada wajen yi wa Allah da'a da ibada wa tablighur risala wa ada'il amri da isar da sako da gabatar da umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala wato yayi masa wa tafsilan kuma littafin nasa mai bayani ne dalla dalla li kulli shay'in ga dukkan abinda yahtaju ilayhi min shara'id din ko yahtaju abinda ake da bukata na shari'ar addini wa hudan wa rahma mun bashi shiriya mun bashi jinƙayi da tausayi a cikin at-taura ba dan komai ba la'allahum bi liqa'i rabbihim yuqinun yu'minun ba dan komai saboda su waɗanda suka yi imani da shi su samu imani da gamuwa da ubangijinsu ko su yi imani da gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفونه تبدونها كو يو تبدونها وتخفون كثيرا وألمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون kaga anan Allah tabaraka wataala ya ce mun bawa annabi Musa thumma atayna Musa alkitaba qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi kaga anan gurin yace hudan wa rahma littafin annabi Musa shiriya ne da haske ga mutane to sai kuma Allah ya ce mai وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم to ترحمون ga naku kuma shi ma qur'anin an saukar muku shi wa hadha kitabun ga wannan shi ma littafi ya anil qur'an ana nufin alqur'ani mun saukar muku da shi mubarakun mai albarka kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi haka Allah ya ce mun saukar da shi mubarak littafi ne mai albarka fattabi'u ko bi shi ku duba littafin da Allah ya ce yana da albarka amma kuma mutane sun kaurace masa ba sa aiki da shi da kanshi fa mai ba- mai magana fa yace mai albarka yana da albarka amma baka damu da ɗanka ya haddace shi ba Allah ya ce mai albarka ne baka damu ka tura ɗanka ya je ya zamanto makware wanda ya kware wajen Qur'ani ba kai ma baka damu da karanta shi ba wani ma ko Qur'anin ma bai da shi ma a matsayinsa na musulmi ma ko dan kara ma bai da ma Qur'anin ma a gidan shi ma da yawa sai dai mutum ya zo ka ganshi kamar yana da hankali sai ya zo sami a kanan kala da Allah zan samu zan- za a taimaka min da sadakar Qur'ani ne izo sittin wai sadaka saboda bai da shi Allah ya sauke fattabi'u jama'a ku bi Qur'ani ku yi aiki da Qur'ani ku haddace Qur'ani ku fassara Qur'ani ku yi mu'amala da Qur'ani ku yi shari'a da Qur'ani duk abin da za ku yi ku yi da Qur'ani wannan shine Islam kuma duk abin da za a yi ba wannan ba kuma wallahi gangan ne wasa ne kuma za a sha wahala kuma ga ta nan ana cikinta kuma ana so a gaskata a dawo kan qur'ani a dawo a dawo kan qur'ani fattabi'uhu wattaqu ku kiyaye ku yi wa Allah da'a la'allakum turhamuna dan ku samu rahamar ubangiji sai kuma أن تقولوا إن إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين wattaku ku ji tsoron Allah an taƙulu kar ku zo fa kuna cewa inna ma unzilal kitabu ai wannan littafin dama an saukar da shi ne ala ta'ifataini min qablina da wasu jama'a kawai waɗanda suke kafin mu da'ifataini nan ana nufin al-yahudu wa nasara ku ji tsoron Allah fa ku kiyaye ku ba Allah kar ku ma daga baya ku zo ku ce ai wannan ma littafin mu ba mu aka saukar ba littafin yahudu da nasara ne mu ba ruwan mu da shi kar ku faɗa haka imam kisai yake cewa ittaqu an taqulu ya ala makka inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin ko da yake mun kasance wa qad kunna wa in kunna dinna wa qad kunna kenan an dirasatihim dangane da karatun su dirasa karatu ne laghafilina murab kanannu ne mana la na'lamu ma hiya ma'anahu ko ba musamman anar abin da suke karanta ba anzalna alaikumul qur'ana mun sauka muku da qur'ani ne ya ku bayin Allah saboda li Allah ta kulu kar ku zo ku rinka cewa ai wannan littafin an saukar da shi ne ga yahudu da nasara su suna can suna ta karanta shi ma mu ba mu damu da karanta shi ba kuma da shi wannan ya zama wani uzuri ne gare ku wai ku ba ruwan ku wai ba naku bane ka san kar wani ya zo ya ce yau ai ya samu labari yahudu da nasara an sauka musu littafi to wannan shine shi ba ruwansa da shi a'a wannan naku ne shi yasa yake cewa yake cewa wa hada kitabun anzalnahu bayan ya gama taura ko sai ce to ga kuma wannan qur'ani mun saukar da shi to sai kuma yi ta bayani akan matsayinsa to sai ya ce kuma me mana أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم na'am فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة haka فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون wasu mushirkai da kafirai a makka sun faɗa kafin Allah ya saukar da qur'ani suka ce tab ai mu da ma mu ne aka saukar mana da littafi kamar yadda aka saukar da wanda yahudu da nasara to ai da mun fi su alheri kamar irin suna gatsawa kenan to shine Allah ce au taqulu law anna unzila alaina alkitabu ko ku zo kuna cewa da mu aka saukarwa da littafi la kunna ahada minhum kai da mun fi waɗannan mutanen wa shirya to shikenan faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to ga hujja ta saukan muku daga ubangijinku ku din ma hujjatun wadihatun hujja bayyananniya wadda ta fito fili karara ta zo muku daga ubangiji ba ga qur'anin na gaban ku ba ku ko baya nan musulmin duniya yanzu suna da wani uzuri da za su ƙi yin aiki da ƙur'ani faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum hujja bayani ya zo muku daga ubangijinku kun haddace kun sa yayan ku sun haddace gashi nan kullum kuna karanta shi kuna rera shi dai kamar waka amma ba ku aiki da shi hujja ta tsaya mana kuma wallahi kowa sai Allah ya tambaye shi akan wannan kowa musamman waɗanda suka taimaka wajen yaƙar ƙur'ani da ƙin aiki da ƙur'ani a bayan ƙasa abun baƙin ciki a je musulmi da shi za a haɗa kai a haɗa kai a yi faɗa da ƙur'ani yanzu ana ana ana zama ana tattaunawa wannan istifta da ake ana neman ra'ayukan mutane na gyaran constitution na gyaran mulkin ƙasa ba wanda zai zo ya rubuta takarda ya ce yana ba da shawara a sa ƙur'ani a ciki musulmin ne kuma za su zo su yi gyare-gyaren saka ka isa ma kai magana ƙur'ani ka isa ka isa amma su waɗanda ba ku baya gashi nan ra'ayinsa suka sa sun sa an ba su dukkan kariya dukkan tsaro duk wata doka da za a sa a yaƙi addinin musulunci a matsayin musulunci a takura wa musulmi a hana su motsi a hana su sakat ana ta tabbatar da ita ba wanda yake tunani ya ce bari ya ce bari a ce ni ne a a ni dan saboda jama'a ta bari in kiyaye kan na zo na goyi bayan wani hukuncin da zai cutar da ni ya cutar da al'umma ta ka je ka zauna ka goyi baya za ka yi ritaya ai za ka dawo cikin mu da kai za a zo ana ɗanɗana kuɗa da ku ake kafa hujja amma ya lait babu wa hudan wa rahma ga shiriya ga jin kai ya zo muku fa man azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah Allah ce ba wanda yafi kowa zalunci irin wanda yake karyata ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya kauda kai ya rabu da ayoyin Allah me ake nema ne wani jawabi ake nema sama da wannan mala ba wanda yafi kowa zalunci irin wanda ga Qur'ani yake aiki da shi kuma ya kauda kai ya rabu da shi amma yace sanajizil ladina yasdifuna an ayatina da sannu ba komai a hankali za mu yi sakayya ga waɗanda suke kau da kai ayi uriduna an ayatina su al'azab za mu yi musu azaba muguwar azaba shiddatul azab za mu tsananta musu azaba fi duniya qabla al-akhirah a duniya kafin lahira tukunna bima kanu yasrifuna saboda abin da suka karance suna kau da kai na watsar da qur'ani da kin yin aiki da shi na'am هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هكا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يا سلام قل انتظروا, قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون ينظمتني هل ينتظرون ba'da takdhibihim ar-rusul ba abinda suke saurara suke jira kenan bayan sun karyata manzanni wa inkarihim al-qur'ana sun yi inkarin qur'ani ayo me me inkarin qur'ani kin yin aiki da shi kamar karyata shi ne ai ai ba yadda da shi bane to mutane me suke jira ba abinda suke jira illa ayya atiyahumul mala'ika ko an ta atiyahumul mala'ika sai mala'iku su zo su karbi rayukansu kuma kawai wasu malamai suka ce illa an ta'tiyahumul malaika illa an ya'tiyahumul azabu kenan ba kun karyata qur'ani kun yi aiki da shi ba to ba abin da kuke saurara yanzu kuma abu na gaba da zai zo shine azaba ta zo mu kun walan gashi nan ka gani aka duba yadda ake azabtuwa a duniya akwai azaba da kana cikin ɗakin ka kana jinta wallahi eh gashi nan ruwan sanyi ne kana sha amma azaba ne a gare ka me suke jira sai azaba ta zo musu a kira'ar hamza wal kisai illa an ya atiyahumul azab maimakon illa an ta atiyahumul azab haka da ya zo a cikin suratul nahl ma da haka su karanta da sauran maron malamai sun karanta ta atiyahumul azab aw ya atiya rabbuk ko kuma ubangiji ya zo sai lokacin da Allah ya zo li faslil qada'i dan bambancewa da bayani dalla dalla wajen qala'i ma'ana hukunci kenan baina khalqihi a tsakanin halittansa yawmal qiyamah ko dai mutuwa ko mala'iku ko kuma mutum ya ganshi a gaban Allah Allah yana mai hukunci au ya ce ba'du ayati rabbik ko kuma ku zauna ku ta jira har wani bangare na ayoyin ubangijin ku yazo shine rana ta fito daga mafadarta rana ta fito ta yamma muna jiran rana mu ga ta fito ta yamma ta gabar amma wata sai ga ta fito ta yamma kamar da yawa malaman tafsiri haka suka fassara wannan aya au ya ce ba'du ayati rabbika wato wani bangare na ayoyin ubangijinka zai zo wannan ayoyi din shine kaga rana ta fito ta yamma duk ranar da kaga rana ta fito ta yamma yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanu hakina in dai wannan aya ta bayyana to imanin mutum bai zai mai amfani ba duk wanda ma yi imanin ma bai zai amfani ba da wani zai ce ya imani bai zai mai amfani ba lam takun amanat min qablu ran da duk bata yi imani kafin wannan rana ba kafin wannan lokaci ba to wallahi imanin ba zai musu amfani ba au kasabat fi imani ha khaira ko kuma mutumin da bai aikata aiki mai kyau wa imaninsa ba mana la yuqbalu imanu kafirin wala tawbatu fasik imanin kafiri ba za a karba ba kuma fasiki ma idan ya tuba ma ba za a karba ba a ranar in dai kaga rana ta fito ta yamma da safe kaga rana ta fito ta yamma to wallahi duk istighfarin da kai Allah bai zai karba ba daga ranar wannan ranar tana fitowa ta toshe kofar tuba ne kai istighfari sau miliyan Allah bai zai karba ba yasa manzo Allah yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa qabla an taqu ash-shamsu min maghribiha kafin rana ta fito daga mafadarta Allah ce kulin taziru inna muntazirun ku saurara ku jira mu ma muna nan muna jira la ilaha illallah ku jira mu ma muna nan muna jiran ku da azaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa riwayar Abu Huraira kamar yadda a cikin riwayar Imam Bukhari da Muslim cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai rana ta fito ta yamma dole wata ran sai rana ta fito ta yamma kada dai Allah kai mu wannan lokacin kudu manzala ce idza tala'ati shamsu min maghribiha wa ra'aha an-nasu amanu ajma'in mutane suna ganin rana ta fito ta yamma kawai sai su ce duk kowa ya yi imani har arni ma sai ce ya yi imani a ina annabi ce wa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira Allah ka tsare mu to sai ce mai mana إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ku tuba zuwa ga Allah kafin rana ta fito daga gabar ɗinta daga yammanta haka manzon Allah ya faɗa hadisi riwayar Imam Muslim a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tuba kafin wannan lokaci Allah ya karɓi tubansa duk wanda ya ki tuba kuma ya bari sai wannan lokaci to ko ya tuba Allah bai zai karba ba sai ya dawo yana magana akan masu rarraba kai a addini masu rarraba addini innal ladina farraqu dinahum wadanda suka rarraba addinin su a riwayar Hamza wal Kisa'i kira'ar Hamza wal Kisa'i illal ladina farraqu dinahum maimakon farraqu dinahum wanda suka ainihin farraka addinin su suka raba addinin su bil alif haka a suratul rum ma ya kawo ana kharaju min dini wa tarakuhu wa kanu shi'an suka bar addinin Allah suka zama kungiyoyi shiya firak mukhtalifa suka fada layin su yahudu da nasara ne da yan kaza da yan kaza bangaranci dai malaman tafsiri suka ce hum ashabul bid'i wa shubuhati min hadhihi al-umma yan bid'a da masu shubha na cikin wannan al'umma su ake nufi innal ladina farraqu dinahum haka aka ruwaito daga Umar dan Khattab Nana Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Nana Aisha ya Aisha إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة haka manzon Allah ya gaya wa nana Aisha ya ke Aisha wannan ayar fa tana nufin yan bid'ar wannan al'umma ne haka Ibn Kasir ya ruwaito shi ya danganta shi ga Ibn Mardawai subhanallahi alazim Allah ka raba mu da rarrabuwar kai yasa manzo Allah ce usikum bi taqwallahi was sam'i wat ta'a وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو ترواية من ذا بنو إسرائيل سر بسكشي سبعين دبيو wannan al'umma ta kuma za ta rabu kashi 73 kullum finnari illa wahida duk yan wuta ne al'ummatawa dukka za su shiga wuta sai bangare guda ɗaya a cikin saba'in da ukun nan sabai suka ce waye wannan guda ɗayan ya manza Allah ya ce ma ana alaihi wa ashabi wanda ya rayu akan abin da nake kai ni da sahabbaina hadisin ya zo da hanyoyi da yawa daga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya rawaito Tirmidhi ya rawaito shi da sauransu kuma hadisi ne hasan na malam man بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة الله يفعل رفيا وكما قرشن سورة كينا الله ينا cewa duk wanda yazo da kyakkyawan aiki Imam Ibn Kasir ya ce man ja'a bila ilaha illallah duk wanda ya zo wa Allah da la ilaha illallah da tauhidinsa mai kwari na'am falahu ashru amsalha to za a ninninka masa ninki ninki har sau goma a kira'ar yaqub falahu ashrun mai kun ashru amsalha munawwal amsaluha bil rafi kuma wa man jaa bis sayyi'a wanda kuma ya zo da shirka hada Allah da wani fala yujza yujza illa mithlaha ba za a mai sakayya ba face irin abin da ya zo da shi na shirka ka duba adalcin ubangiji idan kyakkyawan aiki ka zo da shi a ninka ma goma in mummuna ne kuma ɗayan za a yi maka wahum la yuzlamuna ba za a zalunce ka ba Allahu akbar manzon Allah ya faɗa a cikin riwaya ingantacciyar riwayar Imam Bukhari da Muslim idan ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa kana musulunci mai kyau ko fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi ashri amsalha ila 700 dha'if in dai musuluncin ka ya kyauta duk aiki mai kyau in kai za a ninka ma goma ne a ta ninkawa sai an kai ma ninki 700 wannan alkawari ne in dai musuluncin ka ya nuna Allah iya yarda da shi to komai kai kawai sau 700 za a ninka ma wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha in mummuna ne kuma kwaya ɗayan nan na laifi shi ɗaya za a rubuta ma hatta yalqa Allah azza wa jal harka game da Allah wa man ja'a bis sayyi'a fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun Allah bai zalunci mutane ba na'am malam قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل يا موسى إنني هداني ربي نيفا أبنجدنا شريدني إلى صراط مستقيم أبنجدنا شريدني إذا هنيا ميكجا in ji mazan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama dinan qiyama addini ne wanda yake tsayayyen addini miƙaƙe addini wanda babu karkata a cikinsa ma'ana dinan wahid addini ƙwaya ɗaya shine alkawimul mustaqim tsayayye shine millata ibrahim hanifa hanyar annabi ibrahim wadda ta kauce dukkan wata hanya fantararriya wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba kenan addinin annabi muhammad addinin annabi ibrahim ne annabi ibrahim ba mushriki bane kenan addinin manzo Allah bai yadda da shirka ba sai me kuma قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين haka dai addinin annabi ibrahim din kenan musulunci shi yasa yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah yace annabi ibrahim kenan umma ne shi kansa kuma mutum ne tsayayye wanda yake kan addini tsayayye zuwa ga Allah tabaraka ta'ala baya cikin mushrikai ba shirka ba kayanta Allah ka raba mu da shirka yawa Allah ka tsare mu da shirka هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي يا موسى يا محمد صلاة صلى الله عليه وسلم ديان كان الصلاة sallah annusuk yanka yankan hajji da umra da yankan babban sallah da karamar sallah da wankan kaza da ake ci da komai ma wa mahayaya wa mamati rayuwata da mutuwana lillahi rabbil alamin yana hannun Allah tabaraka ta'ala ubangijin talikai wa huwa alladhi yuhyi wa yuhyini wa yumitu yumituni Allah shi yake rayar da ni kuma shi yake kashe ni yani mahayaya wa mamati biyadillah rayuwata da mutuwata a hannun Allah ne tabaraka wa ta'ala shi kadai nake yi wa da'a kuma shi kadai zai mun sakayya a lahira la sharika la ba shi da abokin tarayya Allah shi kadai yake ba shi da kani ba shi da yaya ba shi da aboki ba shi da kini ba shi da sa'a ba shi da abokin shawara ba wanda yake tattaunawa da shi ba wanda yake hana shi ba wanda yake cewa yayi baya neman izinin kowa baya jiran kowa innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun shi kadai yake wahadahu tilo shine la sharika la tabaraka wa ta'ala wa bidhalika umirt wannan aqidar wannan tauhidin da ita ne aka umarce ne ka kumanta wannan ayar surar dama tana magana akan tauhidi da ita ta bude kuma da ita za ta rufe an umarce ni da tauhidi da tsayawa wa ana awwalul muslimin kuma yana cikin mafusun farkon mika waya in dai miƙa wuya ne to ni ne na farko ma wajen miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala iya mubalaga kenan ko manzon Allah ya cancanta ya faɗa ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suka ce wa ana awwalul muslimin ana nufin wa ana awwalul muslimin min hadhihi al-umma duk wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi annabi mai kauya farkon mai kauya sai mai kuma mala قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها Ah.
ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل ga ya musu ya Muhammadu a ghairar Allah abghi rabban yanzu bayan wannan dogon jawabi da sharhi da aka yi muku kuma sai in nemi wani ya zama ubangiji na ba Allah ba hawa a ghairar Allah abghi rabban yani abghi sayyidan wa ilaha wani ba Allah ba shi zan nema ya zama shugaba kuma ya zama abin bauta na wa huwa rabbu kulli shay alhali Allah na din shine ubangijin komai shine iyyaka na'budu shine iyyaka nasta'in shine Allahu khaliqu kulli shay shine lahu maqalidu samawati wal ard shine fatiru samawati wal ard shine wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira kuma je nemo na Allah ba shi ba haba mala wai wani yayi waka yana wai wallahi shehu ya fi Allah kai ba ni wayata ina wayata ba ni ba ni ba ni ba ni wayata gabar magana ma ta zo tunda zan yi magana akan tauhidi sai mun muku bayani akan abin da mutanen nan suke na ta'addanci da shiga gonar ubangiji tabaraka wata'ala ka duba irin wannan ayoyi wani ya zo yana waka wai wai musulmi wai waɗanda wai su ne wai musulmi wai kuma dole adda wai su ne musulmi wai su ne masu san Allah masu san manzo Allah mutum yana waka yana cewa wai shehu sai wai wallahi ya fi Allah fa ina tazhabun mutane ina za ku je ina za ku je ka bani wayata ta fita ka fawa ma قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء alhali ubangiji fa kaga aqidar musulmi ko rabbu kulli shay wallahi Allah mu shine ubangijin kowa kenan kowa yana ƙasa da Allah so wanda yace yana da wani Allah da yafi Allah to kuma sai ya je nemo aina yake ci kuma Qur'ani ne wannan ba wani hadisi bane ballantana ka ce yana buƙatar riwaya ta inganta bata inganta ba wai fassara kuma in akwai wani wanda zai fassara wannan abun wannan ayar ba haka ba zai fassara ta wa huwa rabbu kulli shay ai Allah yayi maganin mutane malam shine ubangijin komai tabaraka wa ta'ala wala taksibu kullu nafsin illa alaiha babu rai da za ta yi aiki face wa kanta za ta yi ai la tajni kulli nafsin illa ma kana min amalin illa ala nafsiha aw ma kana min amalin illa ala nafsiha aw illa alaiha babu wata rai da za ta yi wani aiki wallahi wace wa kanta za ta yi wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan laifin wata rai kowa shi zai kwashi zanubansa a kiyama babanka ba zai dauki naka ba naka ba za ka dauki na wani ba kowa shi zai ji da kansa kuma sallar kai za ka rike summa ila rabbikum marji'ukum jama'a za ku koma ga ubangijinku wanda ya ce yana da wanda ya fi Allah to sai ya koma wurin sa kenan a kiyama kuma ban da matsabar hauka da rashin wayewa ba dan girman Allah malam idan ka ce wani ya fi Allah wai to me yasa ya mutu wannan me yasa ya bari ya mutu ko me yasa ya bari yake kashi yake fitsari ni na rasa maya ma za a yi fassara wannan magana fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi taktalifun ubangiji zai zo ya muku sakayya da abin da kuka kasance kuna yin sabani a kansa kuma ya ba ku labari dalla dalla sai ya ce mai mana وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم haka إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
daman da tauhidi ta bude kuma da tauhidi za ta rufe wato ba abin da kai qur'ani fasaha da basira ma wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wannan Allah dai da kuka yadda da shi kuka yi imani da shi shine ya sanya kuma maya a bayan ƙasa me mamaya ai wasu sun rayu suka tafi mu kuma muka zo ko mu ma za mu tafi wasu kuma su zo su maye mu in an ce khalifa wato idan wani ya zo ya gama lokacinsa sai kai ka zo shine ake ce da kai kai ma ka zama halifa ahlul qurun al madiya al qarunoni da suka gabata da suka ainihin wato shuɗe to sai kuka zo ka biyo bayan su wa awrasakumul arda ya ummata muhammadin min ba'dihim Allah madaukin sarki ya gadan muku da ƙasa ya ku al'ummar annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya sa wannan ƙasa ta zamanto wato ku ne a bayanta wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat kuma Allah ya fifita ya ɗaukaka wasunku sama da wasu ina lalle wani ya fi wani tabbas lalle wani ya fi wani za ga wani babba ne wani ƙarami kuma haka rayuwa take ka zama babba ka sa wani ya ɗan maka aiki ya samu abin da zai ci kai kuma ka samu sauki kai ma kuma kayi wani aiki ne ko ba ka bane yawwa liyabluwakum fi ma atakum Allah ya muku wannan ne dan ya jarrabe ku a cikin abin da ya baku liyaktabirakum fi ma razaqakum ya yi muku jarrabawa a cikin arzikin da ya baku inna rabbaka sari'ul iqab lalle ubangijinka shine mai gaggawar uquba ubangijinka ubangijinka ake ta faɗa rabbaka rabbaka rabbaka ubangijinka ubangijinka dan yana da muhimmanci mutum musulmi ya gane yana da ubangijin da yake yau bauta lalle fa ubangijinka mai gaggawar hukuma ne yanzu yanzu Allah zai halakar da mutum malam wa innahu laghafurur rahim kuma lalle Allah dinnan tabaraka wa ta'ala shine mai gafara mai jin kai da Allah ku dan saurari wannan wakar ku ji bambancinsa da wannan ayoyin da muka faɗa ku saurara ku ji ku yi hakuri da Allah akwai dan kiɗa a cikin san namun su makiɗa ne muna faɗa ne don wa'azi gashi